أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ake ganin a zahirinsu kuma sun ci karo da juna wannan shi ne darasinmu ko zamanmu na 140 wato da biyu kenan kamar yadda yan uwa masu bibiyar suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-rasi to muna cikin suratun nahl karatunmu da gabata mun tsaya ne a matsala ta 570 a cikin wato wannan littafi na asilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha za mu tashi a matsala ta 571 amma kafin mu shiga cikin wannan karatu ga dangadan shine cewa akwai wani abu da nake son na kara kaɗan a mas'alar da ta gabata ta 570 inda Allah ya ce yau mata ati kullu nafsin tujadilu an nafsiha kaga kowace ne za ta zo tana wato kare kanta kenan kaga sai zaman to kamar akwai abin da malaman nahau in an kace alfa'i shine wanda ya aikata aiki almaf'ulu shine wanda aikin ya fada a kansa to kenan kaga misali zaka iske sun bambanta galibi domin misali in mun kace eh wanda yayi magana kaga wanda ya magana daban wanda aka yi ma magana daban to amma akwai lokacin da mutum yake ma kansa fada to kaga kenan shine kan shine fa'ilin shine maf'uli to cikin ma alqur'ani ko nahu zaka iske wannan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa babu wanda zai kyamar wato hanya annabi ibrahim ya an ce raghiba fi shay'i ya so abu raghiba an shay'i ya kyamaci abu to wa man yarghabu an millati ibrahim babu mai kyama hanya annabi ibrahim illa man safiha nafsa sai wanda ya wawaitar da kansa kaga shi da kansa ne ya wawaitar da kansa shine fa'ilin shine maf'uli to kenan irin wannan yana iya zuwa to za mu je mas'alar mu ta gaba mas'ala ta 571 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi an gane ko har zuwa dai karshen ayar bari mu karasa bi ma kanu yasna'un a suratul nahl aya ta 112 to na Allah ce kenan malam yace Allah yace fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf wal izaqa dan danawa Allah ya dan ma wannan alƙarya domin ya ce fa azaqaha dhamiri shina kuma ne zuwa ga alƙarya la tunasibu libas bai dace a ce an dandana sutura ba wa inda ma tunasibu kiswa ya dace ne wato wa inda ma tunasibu wa inda ma tunasibuhu alkiswatu abinda take dacewa da shi shine wato alkiswa sutura to nan za ku iske kamar maganar an kawo ta amma cikin littafin kamar akwai ma'ana ta kuskure domin da allibasu da alkiswatu duk matsayin sutura suke to kiran bai dace a ce wal izaqa la tunasibu libas wa inma tunasibu alkiswa a'a ya kamata a ce nan wa inma wato abin nan yunasibu at'am an gane ko abin da ake ci shine ake cewa an dandana amma da sutura da kayan da ake saka ba duk kusan abu guda ne to bai yi wa littafin ne akwai kuskure cikin shi ko kuma shi malamin da rubuta littafin ga abin da su rubuta ya mantuwa su ma masu rubuta littafin da suka zo wajen buga littafin ba su hankalta ba suka zo suka rubuta irin yadda ya rubuta ina fata an fahimci ne to wannan shi ne abu na farko da ya kamata a gane domin Allah ya ce ya ɗanɗana musu sutura ta mi ta yunwa Allah ya ɗanɗana musu sutura ta tsoro alhali ko to kuma ba a cewa an ɗanɗana ma mutum domin ɗanɗanawa da harshe ne ake yi shi an gane ko kenan ya kamata a ce wal izaqa la tunasibu libas wa inma tunasibu lisan ya kamata a ce ta shafi halshi ni dai shi ne abin da na fahimta wallahu a'lam malam yace to kulna zamu ce al izaqatu dan dana wa tunasibu al musta'aru lahu ta dace ne da abin da an ka arama kalimat kenan asalin kalimat ba ta wannan abin bane amma an abin da ya dace da sutura shine an ka aro ma kalimat wanda an ka ambata cikin ayar wa huwa al-ju'u shine yunwa min haythu malam yace ta fuskar cewa annal ju'a ita yunwa yaqtadi an gane ko al-akl tana hukumta a ci abinci an gane ko tana hukumta a ci abinci fa yaqtadi adh daga nan kuma sai in an dole na in za a ci abinci sai an dandana kinan sai ma'ana wannan dandano abincin ya bi ta halshi wa in kanat la tunasibul musta'a duk da yake bata dace ba da abin da shine an kai an ka aro ma kalimat an gane ko al musta'ar wa huwa al libas domin kalmar libas ita ce aka aro al musta'aru lahu wanda an kai aro dan shi cikin kalmomi ake nufi ma'ana an dora shi wal kiswa ita ko kiswa wato sutura tunasibul musta'a an gane ko ta dace da almusta'aru abinda an ka aro wa huwa libas shine wato sutura wala tunasibu almusta'aru lahu amma ba ta dacewa da abinda an ka aro dan saboda shi wa huwa alju'u shine wato yunwa an gane ko malam yace to wakilahuma dukkan waɗannan ga abubuwa min daqa'iq ilmi bayan cikin ilmin balaga ilmi uku ne akwai ilmul ma'ani akwai ilmul bayan akwai ilmul badi' to wagga mas'ala tana daga cikin ilmul bayan yace min daqa'iq ilmil bayan suna daga cikin mafi wato zurfi mafi wahala daga cikin mas'aloli na ilmul bayan an gane ko malam yace to yusammal awwal ana kiran wannan na farko kenan wanda an ka doki kalima ta ɗanɗano an gane ko wato wadda kalmar da an kai amfani da ita ta dace da wato almusta'aru lahu amma bata dace da almusta'aru ba ita ko ta biyu ta dace da almusta'aru lahu amma bata dace da almusta'aru ba to ta farkon ana kiranta tajridul isti'ara an yi tajridin ta والثاني نبيو ترشيح الاستعارة أن ترشيح الاستعارة wanda sai ka koma cikin balaga zaka sanin me ake nufi da tajridul isti'ara sai ka koma cikin zaka ga gane inda ake nufin tarshihul isti'ara an gane ko tajrid asalin shi tsiretar da ita ne ma'ana an tsiretar da ita daga ko alamar ta shi ko tarshih kamar an zabe ta ne don saboda ayi wannan isti'ara din ita wannan kalima ina fata an fahimta ka koma cikin littattafan balaga ka koma dai alal aqalla dai farko farko ka samu balagatul wadiha ka karanta isti'ara ka ga nau'ukanta ka fahimta menene ita sannan kuma in ka ga kalmar da baka fahimce ta ba kana iya koma cikin misali mu'jamul balaghati al-arabiyya na badawi tabana kaga bayani abinda ake nufi malam yace to faja al-qur'anu al-aziz sai qur'ani yazo mabwayi fi hadhihi al-aya da wannan aya yazo da bi tajrid al-isti'ara sai yazo da uslubi na tajrid al-isti'ara tsirautar da isti'ara wa qad dhakarna tamama hadha fi kitabina yace mun faɗi cikakken bayani akan wannan rawdatul fasaha kidan littafin da malam yayi malam yace to walibasal ju'i wal khawfi da Allah ya ce sutura ta yunwa da tsoro isti'aratun lima yadhharu ala ahli alqarya abu ne an yi isti'ara ne an yi amfani da waɗannan kalmomi wato dan saboda a aro su dan saboda kamar abin da zai bayyana ga mutanen alƙarya min asaril ju'i na wato alama ta yunwa wal khawfi da tsoro min sufrati an gane ko na sufra wato fatar jikin mutum ta canza ta yi wani jajajaja za a cewa ko ta yi wani wato abin nan ta koma kamar wata ɗorowa ɗorowa an gane ko ko masara masara wan nuhul kuma da nuhul shine surami fa huwa ka qaulihi ta'ala ya zama to tamkar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa libasu taqwa an gane ko akwai aya cikin suratul a'raf ya bani adama qad anzal qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khair an gane ko imamu asim da hamza da khalaf da ibnu kathir da abu amr ibn al-ala da yaqub suka karanta wa libasu taqwa sauran ƙura kuma sun karanta walibasa taqwa to nan walibasu taqwa malam yace ista'ara libasa lima yadhharu ala almuttaqi min athar taqwa na an yi amfani an aro kalima ta taqwa wato an yi amfani da an aro kalima ta sutura an sanya ta ga taqwa lima yadhharu ala almuttaqi don saboda abin da yake bayyana ga mai tsoron Allah min athari at-taqwa na tasirin taqwa ba ana nufin taqwa ba wasu kaya ne da ake zuwa wata kasuwa a sayo a'a tana cikin zuciya amma idan mutum yana aiki da ita sai a ga kamar yana saye da sutura ne ta takawa domin ana ganin aikin yana bayyana a fili ina fata an fahimce ni to malam yace kai waqila waɗansu malamai suka ce inna fihi idmaran kai akwai abin da aka shafe taqdiruhu zaka kaddara shi fa azaqaha Allah sai Allah ya dandana musu tu'mal ju'i wato ɗanɗano na yunwa wa kasaha libasal khawf sai Allah ya tufatar da su da tufa na tsoro to wannan shine abin da malam ya kawo karkashin wannan aya kina sai da mutu akwai isti'ara akan wannan wuri da nau'ukan isti'ara nan da munka ce malam yayi kuskure da munka ce wal idza qala tunasibu libas wa inma tunasibuhu alkiswa an gane ko to kenan daidai ne kenan nan malam ya fassara abin da ke nuhi da alkiswa domin da ya ce wato da an ka ce wa in kana talatu nasibul musta'ar wa huwa wato allibasu an gane ko wal kiswatu tunasibul musta'ar wa huwa allibas kenan nan kiswa ta dace ne da mi ta dace da allibas sakawa tana da alaka ne da sutura da ake sakawa kenan ba kuskure bane a bayanin tana yiwa ni ne tun da ban karanta matsalar gaba ɗaya ba sai nisa tsammanin akwai kuskure cikin ta amma ya bayyana cewa kenan ga abin da malam yake son ya ci an yi amfani da kalmar an aruta wallahu ta'ala alam to kenan sai mu gane kike cewa ita isti'ara da an ka ce libas sutura an gane ko to nan da an ka ce sutura to ai ita sutura ana saka ta ne to amma nan kamar sutura idan mutum ya saka ta ai tana haɗiye shi gaba ɗaya kuma ko kuma ana ganin alamar sutura din to kenan saboda yunwa za ta haɗe su gaba ɗaya kamar yadda sutura take game mutane gaba ɗaya ko yunwa za ta bayyana gare su kamar yadda suturar mutum take bayyana gare shi shi yasa sai an kai amfani da ita to shi yasa ya kawo cewa an yi amfani da almusta'ar da almusta'aru lahu sai ɗalibin ilimi ya yi kokari ya fahimci irin wannan da zai fahimci yaren larabcin da kuma alqur'anin da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda uslubi ne na yaren larabawa abu na ƙarshe wannan waɗansu mutane suka ce wannan ana magana ne kan makka don Allah ya ce wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون وسكتنا أنا مغانا ديكا مكة da suka kare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya jarrabe su da yunwa wanda su malai suka ce a a duk da yake an jarrabi makka to ba ita ake nufi ba dan cikin suratul dukhan Allah ya faɗa fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yakhsha an-nas hadha adhabun alim rabbana kashif anna al-'adaba inna mu'minun kuma kamar yadda aka rawaito hadisi da dama manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace Allah ya jarabi mutanen Makka da yunwa irin yadda ya jarabi wato mutanen Annabi Yusuf kira akai shekara bakwai ana yin yunwa to lalle tabbas wannan ya tabbata amma nan shin Makka ake nufi nan a cikin suratul Nahl shi ne wanda su malamai suka yi sabani suka ce ba Makka ake nufi ba sai dai Makka tana iya shiga ciki to menene dalili suka ce Allah ya ce wa daraballahu mathalan Allah ya buga misali qaryatan kanat aminatan mutma'inna to an ce an buga misali ai misali yana iya tabbatuwa akan akan kowane irin gari wannan sun tafi akan haka ina fata an fahimce ni mai so ya koma cikin littafin tafsiri ya ƙara ganin bayani kana iya koma cikin adwa'ul bayan fi idahi alqur'ani bil qur'an na shaykh muhammad al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti ka ƙara ganin bayanin da ke karkashin wannan to don haka dai wannan kenan to waɗansu kuma suna ganin cewa shi ɗanɗano ma kawai kowace gaba tana ɗanɗanawa ne daidai irin abin da Allah ya bata hanci yana ɗanɗanawa ne iska ya ji mai zafi ne ko mai sanyi ta fuskar ɗanɗanon hanci ido kuma suna ɗanɗana abu ta fuskar mi ta fuskar ganin da suke masa to amma wannan fahimta tana da nauyi sai dai a ce dai wato an ɗanɗana musu ɗanɗanon yunwa an tufatar da su da tufa na tsoro kafin mu je mas'ala ta gaba don shi mai wanda littafi na as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha ya kai karshen sura amma kafin mu koma cikin littafin daf'u hamil ittirab an ayatul kitab domin shine ya kawo bayani a aya ta karshe kenan aya ta 128 kafin mu kare wannan bayanin mu shiga cikin suratul isra'i da izinin Allah subhanahu wataala shine cewa wannan ya nuna ashe duk al'umma in tana son ta samu ci gaba wato in ana son a karya ta abu biyu ne a samu tsoro a samu rashin abinci shi ya sama Allah ya nuna Qurayshawa abin da yasa suka samu cin nasara su tuna ni'imar Allah falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf waɗanda Allah ya ba su abinci suna ci kuma Allah ya kare su daga tsoro shi yasa suka fi ma sauran larabawa samun kwanciyar hankali har ma suka fi so daukaka da komai da komai kuma saboda dalilin wannan gidan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wannan makana to anan ya kamata al'ummu musulmi su fahimta cewa ko mu ce mu fahimta ashe duk wani target duk wani wato tiktak da ake yi na arubuza wata al'umma ashe turawa sun fahimci cewa ma tun tun tun tun tun tun asali ci gaban al'umma abu biyu in ta same su akwai ci gaba in babu su babu zancen ci gaba waɗanda abubuwan ne guda biyu fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf shi yasa annabi ibrahim ya roki Allah yace rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarati minhum من امن منهم واتوا رب اجعل رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات an gane ko to kaga a cikin suratu ibrahim kuma yace rabbi ij'al hadha albalada aminan wajnubni wa baliya an na'budu al-asnam sannan yace warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun a can gaba an gane ko to kaga da yace rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahum min ath-thamarati man amanu billahi wal yawmil akhir ya roƙa musu aminci zaman lafiya ya roƙa musu ni ya roƙa musu kuma abin nan abinci to shi yasa makiyan ƙasashenmu kullum abin da suke so mu rasa waɗannan ababe ne guda biyu ko dai mu rasa abinci ko mu rasa zaman lafiya idan muka rasa waɗannan barar da za mu samun saduda mu samu sa'ida mu kai gare su kullum muna bayan su mun ci gaba da zama bayan su wannan shine Allah ya faɗi abdalil da an samu waɗannan ababe guda biyu ci gaba zai yi domin lokacin da dan adam yake jin yunwa babu abinci to zai iya yin kowace banna a duniya zai iya ma kisa don ya samu abinci na biyu lokacin da adam yake cikin jin tsoro ba abin da zai iya yi a duniya kun ga ba a iya zuwa a buɗe makarantu ko na gwamnati ko na addini in akwai rashin tsaro sannan kuma ba yanda za a yi a buɗe wani kamfani ko a ɗebo wani arziki na ƙarƙashin ƙasa in babu tsaro ba ya zuwa kasuwa in babu tsaro sannan zaman lafiya ma gaba ɗaya wargaji babu zancen ci gaba to shi yasa sai turawa suke amfani da wannan a kowane zamani a kowane lokaci suke ta kokari kuma duk inda kaga suna kokari a samu rashin zaman lafiya sun fahimci waɗannan abubuwa guda biyu akwai arziki a wuri akwai addini a wuri ba sa son a samu ribi arzikin a amfana da shi sannan ba su son a samu tsaro an gane ko sannan kuma ba sa son a samu abinci yanzu in ka bibi kamar yanzu yakin da aka yi a na boko haram da aka taro da sunan boko haram duk irin waɗannan yankunan irin waɗannan abubuwa ne yanki wannan yanki ne akwai ruwa akwai wurin noma akwai arziki mai ɗimbin yawa a ƙarƙashin ƙasa kaga dole su yi kokari su tare fitina a wannan wuri wannan wurin duk duniya babu inda ake samun maharata alƙur'ani masu yawa a irin wannan wurin tsakanin maiduguri da yankin difa da sauran cari da cameroon inda maharata alƙur'ani suke yanzu an wargaza da yawa daga cikin makarantu kaga sun bata addini kuma sun hada ɗibiyar arzikin da yake wannan wurin to sannan kuma yanzu abincin ba zancen noma kaga al'ummomi sun shiga cikin matsala sannan kuma mi ga tsoro to da an samu wannan an samu mallaka a kanku da haka shi yasa dole idan ana son a ci nasara gwamnatoci duka su kula da yadda za a yi a samu abinci a ƙasa gwargwadon iko su kuma su yi kokari su ga yadda za a yi a samu tsaro domin kasashen mu su ci gaba Allah ya kyauta Allah ya taimake mu akan makiya kuma Allah ya mu kariya da sharrin su mas'ala ta gaba kenan sai mas'ala ta 103 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin mas'ala ta 103 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab domin shine ya kawo wato mas'ala a karkashin aya wadda take a jerin ayoyi malam yace qauluhu ta'ala fadan Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ma'al ladina taqaw Allah yana tare da masu jin tsoron sa walladina hum muhsinun da waɗanda wato suke mi suke kyautatawa kaga attaqawnan bai ce waɗanda suke jin tsoron kaza ba a duk waɗanda suke kiyaye dokokinsa an gane ko ya yi hasfulil umumi an gane ko tawo in ka gara maka ce inna allaha ma alladina taqullah allah ne ta da masu jin tsoron sa ko ko ittaqul nar sun ka ji tsoron wuta an gane ko ko ittaqul ma'asi suka ji tsoron saba ma Allah duk wannan babu matsala wanda ya ji tsoron Allah shi ke jin tsoron wuta shi ke jin tsoron saba ma Allah duk tafiya guda ce sai dai ka kawo tsoron Allah ya fi domin in kana jin tsoron Allah ka fi samun kima da darajar a ce kana jin tsoron wuta amma dai ka ji tsoron Allah kuma ka ji tsoron saba mishi kuma ka ji tsoron shiga cikin wuta Allah ta'ala ala to wannan aya ta 128 a cikin suratu wato an-nahl masu kyautatawa nan kyautatawa ka kyautata ma bayan Allah kuma ka kyautata ibadarka kamar yadda cikin hadisi na sayyidina Umar ibn al-Khattab cikin sahih Muslim al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka abin akin da al-ihsan ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah in baka ganin Allah shi Allah yana ganin ka wannan kyautatawa ce tsakaninka da Allah bayan Allah kuma ka kyautata musu kuma duk abin da zaka yi ka kyautata shi yasa zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta kyautatawa a cikin komai malam yace to hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja ta dullu tana nuna bi zahiriha a zahirinta ala anna ma'iyatallahi khassatan bil mu'minin cewa kasancewar Allah tare wato kasancewa tare ta ubangiji wato take banta ne bil muttaqina ga masu tsoron Allah al muhsinin masu kyautatawa malam yace wa qad jaa fi ayatin ukhar ya zo a cikin ayoyi daban-daban ma yadullu ala umumiha abin da yake nuna cewa akwai ma'iyya ta Allah kasancewa Allah tare da dukkan wato kowa da kowa وهي قوله يتتفضل الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بذا أساو متن أكما سقانا وابا إلا هو رابعهم فاتي الله شيني نهو أنسو ولا خمسة با أسام بير إلا هو سادسهم إن سنا غانا وألا شيني نشدا ولا أدنى من ذلك بذا أسام أدنى وندا أكسا ودنا أنك فتابا تندي يفعل بير دا أكو كو أدنى دي أكسا هكا ولا أكثر كودا أبن دي في هكا إلا هو معهم فاتي الله ينتعلي دسو سورة المجادلة آية تبقوي sannan cewa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuke suratul hadid aya ta 4 wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fala naqussanna alaihim bi ilm zamu ba su labari abin da sun ka aikata wa ma kunna ghaibin bamu kasance ba mun faku an gane ko ba ma'anan suratul a'raf aya ta bakwai wa qawluhu da fadar Allah wa ma takunu fi sha'nin suratul yunus aya ta 61 inda Allah ya ce wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan istufiduna fi ba wani aikin da za ku yi face sai muna halarci malam sai kawo guntu aya a gutsire to in ba wanda yake ya ma san alqur'ani kaga ya zai ya kawo ya halarto aya gaba daya to malam yace to wal jawabu amsa anna lillahi ma'iyatan khassa wa ma'iyatan amma yana da kyau a gane cewa Allah yana da ma'iyya khassa wadda take banta wa ma'iyatan amma akwai ma'iyya kuma wadda take ta haɗe kowa da kowa fal ma'iyyatul khassa ma'iyya kasancewa Allah wadda ake cewa Allah yana tare da bayi bin nasri in mu'minne ne ana nufin wato ta taimako wal i'anati bin nasri taimako wat tawfiqi da datarwa wal i'anati da taimako وهذه لخصوص المتقين إذن ونن مئية تنا كيبنتني كما سطر الله المحسنين ما سكوت تاوى كقوله تعالى كما فطر الله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا ونا آية دمك كاوكنا الله إن تارد ما سجن وتصورنسا الآية وقوله لفطر الله سبحانه وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم لو كتند الله يوحي زوغ ملائكو كنا أياكم بدر يتشي أني معكم ني إنا تاردكو نا أنا رفم مئية تتمكو كنا سورة الأنفال aya ta sha biyu wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala innani ma'akuma asma'u wa ara suratu taha aya ta 46 inda Allah ya ce ma annabi Musa innani ma'akuma lalle tabbas ni ina tare da ku ma'ana zan taimako ku kenan asma'u ina ji wa ara ina ganin duk abin da yake faruwa sannan kuma inda ya ce wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala la tahzan inna Allah ma'ana suratu tauba inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira suna cikin kogo yake ce ma Abubakar la tahzan inna Allah ma'ana kar kai bakin ciki Allah subhanahu wata'ala yana tare da mu nan ma iya wato ta taimako kenan da datarwa wanda muke fatan Allah ya bamu ita a duniya da lahira kuma ya bamu ita a cikin al'amuran mu gaba daya da mu da gaban mu da bayan mu da kuma kulluhin musulmin Allah malam yace to akwai kuma ma'iyyatun amma ma'iyya wadda ta shafi kowa da kowa amma bil ihabati wadda take tana nufin Allah ya kewaye komai wala ilmi kuma Allah ya san duk abinda wato mutane suke ga aikatawa ana ana nufin ihata Allah ya koyewaye komai da sani da iko kuma ya kewaye shi ta karfi da rinjaya da komai da komai ba ana nufin zatin Allah ba ya kewaye mutane li'annahu ta'ala domin shi Allah a'zam Allah ya fi girma wa akbaru shi ya fi girma kenan min kulli shay'in da dukkan komai muhitun bi kulli shay Allah ya kewaye da komai fa jami'ul khalaiq fi yadihi asgharu min habbati khardal fi yadi ahadina dukkan halittu gaba dai bu su kai gwargwadon ba sun ka wato asghar su amma fi karanci min habbati khardal daga kwayan nan ta wani ice da ake ce ma kwaima an gane ko ko kwayama fi yadi ahadina ya an dauke shi kamar yadda ɗayan mu zai daukar wato kwaya ta wani wannan icin ya dora ta akan hannunsa ta zaman to karama to halittu gaba ɗaya sun fi karamci ba su kai wannan matsayin ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala walahul masalul a'la Allah shine adda wato misali wato da yake madaukaki malai yace to wasa ya ati lahu ziyadatu idahin wannan mas'ala dan ƙara bayanin ta bayanin ta zai ƙara zuwa fi suratul hadid a cikin suratul hadid insha Allah in Allah ya so an gane ko kuma malamin Allah ya bashi iko ya kai wannan wurin mai tahqiqin wani littafi yace kadiba al-mas'ala mas'ala ta 180 mai hadal kitab kenan za ta so wa hiya ammatun li kulli al-khalaiq wannan kuma ta shafi dukkan halittu ta shafi dukkan halittu kama dallata alaihi al-ayatul mutaqaddima kuma yadda ayoyi suka nuna kenan da an ka ce ma'a na ana nufin ma'iyya wato al'ama ta shafi dukkan halittu ba sai mutane ba to yana da kyau kullun dalibin ilimi idan ya cimma irin waɗannan abubuwa ya rinka hattara domin waɗanda suke cewa kamar ma'iyya ta Allah ahli sunna wal jama'a suna cewa Allah yana jiha ta sama ba wai sun yi ma Allah wuri ba a'a sun nuna cewa akwai nasoshin da suka nuna Allah yana sama shi yasa suka ce yana sama amma ba wai suna nufin ba a'a Allah yana cikin sararin sama ma'ana shi na cikin sama domin abinda ake son a ce da an ka ce amintun man fis sama man fis sama wanda yake a sama na ana nufin jihar da ake zance domin Allah yana da uluwi na zati sannan yana da uluwi na sifofi yana da uluwi na mi na wato rinjaya sannan yana da uluwi na sunaye yana da uluwi na komai da komai to kaga idan aka ce Allah subhanahu wata'ala yana cikin komai to yanzu an ce Allah yana ƙasa kenan akwai abin da yake sama Allah kuma akwai abin da yake ƙasa Allah tunda ya Allah yana ƙasa kenan yana sama yana ƙasa ko ko waɗanda ƴan philosophy ƴan philosophy da kuma waɗanda suka yi nisanci cikin sufanci yan aqida ittihad wal hulul suke cewa Allah ya sauka cikin halittunsa ko komai ma ya kuma ya zama Allah kaga daga nan ne ake farawa to sai suka ce a'a nan ya kamata mu fahimta waɗansu suka ce Allah nan yana sama sannan kuma wato yana ƙasa kenan zatin Allah yana sama yana ƙasa waɗansu kuma suka ce a'a Allah yana ko ina an gane ko to waɗansu suka ce a'a Allah yana sama an gane ko a aqida ta ahlus sunna amma ba ana nufin yana cikin sama ba amma ilimin shi da mulkin shi na tare da mu to menene dalilin da yasa suka faɗi wannan suka ce saboda kursiyu na Allah wasi a kursiyu wasu samawata al kursiyu dai ya yarda sun mai da kasai shi kuma kursiyu bai kai al'arshi girma ba an gane ko al'arshi Allah subhanahu wataala ya nuna wa kana arshuhu alal ma al'arshi kadai idan aka dauki kursiyu da ya wuce sun mai da kasai aka kada a kursiyu cikin al'arshi domin kursiyu daban al'arshi daban to kamar ka dauki abin nan ne zobe ka kada cikin sahara kaga kenan kursiyun ma da yafi sammai girma an gane ko da yafi sammai da kasai girma in an kada shi cikin al'arshi kamar an kada zobe ne cikin sahara to shi kuma al'arshin yana saman ruwa wa kana arshuhu alal ma to kenan idan ya zamanto waɗannan kursiyun ma da na ubangiji yafi ya lokaci sammai da kasai kaga nan man fi sama ba ana nufin Allah yana cikin sama ba an gane ko sai ta zama tufinan tana nufin ala kinan jihatu sama'i ake nufi to wannan mas'ala ce wanda za ga ana tattaunawa akan ta akwai maganganu daban-daban wanda abinda zahirin dalilai suke bayyana wa kenan wanda kuma ita ce aqida ta sahabbai ita ce aqida ta magabata sai dai wani kuskure da aka samu wadansu su kawo mutashabihat su ce wa homa akum Allah yana ko ina saboda shi ne ce yana ko ina a'a yana ko ina ma'ana tare da bayi da ikonsa amma zatin Allah subhanahu ta'ala ba a cewa yana ƙasa ko ko yana ko ina kan ƙarshe a dawo a ce kuma komi ma shi ma ya zan Allah sai abin shi rikice gaba ɗaya a rasa a ina ne za a kama domin yana kyau ɗaliban ilimi waɗannan abubuwan su karance su su san dalilan da suka sa aka kawo su wannan ina ganin shine abin da zan ce sai mas'ala ta ƙarshe da zan ƙara saboda ƴan uwa su yi hattara domin duk in ka ga wato kullu ina kira zuwa ga ɗalibai akwai wasu mas'aloli da suna da muhimmanci cikin Qur'ani in an ka faɗi abu to akwai tana yiwa akwai ama akwai khas sannan in an ka faɗi abu wani lokacin akwai kauni akwai shar'i kun ga akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya yana da kyau mu manta kankanin su sannan in an ka ce ma'iyya akwai ma'iyya amma akwai ma'iyya khassa in an ka ce wilaya akwai wilaya amma akwai wilaya khassa ina fata ana fahimta ta to da yawan ɗalibai wani lokacin rashin bambanta wannan shi ke cikin matsala kun ga ce irada kauniya abinda Allah ya so ya zamanto ta fuskar halitta to dole sai ya kasance domin Allah ya ce ya kasance kasancewa zai shine kuma ana kiran shi al'amrul kauni abinda Allah ya umurni da shi ta fuskar yana so abu ya kasance kasancewa zai inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to sai kuma akwai ma'iyya amma da ma'iyya khassa ma'iyya amma shine Allah ya san duk abinda ya kewaye bayi ta fuskar ilimi da kudura da kuma tafiyar da al'amura akwai ma'iyya khassa ma'iyya ta taimako inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun haka wilaya akwai wilaya amma akwai wilaya khassa wilaya amma kasancewar Allah yana abin nan wali ne na mu'minai kuma yana taimakon su Allah waliyyu ladina amanu to kuma cikin wata sura sai ce zalika bi anna allaha mawla alladina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum kafirai ba su da majibincin lamari nan mai taimakon su yake nufi amma kuma lokacin ya faɗi duk bayi shine majibincin lamarin su an gane ko waruddu thumma ruddu ila allahi mawlahum alhaq za a mayar da mutane zuwa ga Allah majibincin lamarin su na gaskiya to nan wilaya amma ce ta tadbiri ne tafiyar da al'amura amma da an ka ce wa annal kafirina la mawla lahum na annal wilaya khassa ba su da wanda zai taimakon su daga Allah an gane ko ko kuma suna da waliyai nasu can amma ba Allah ba ina fata ana fahimta ta domin Allah ya ce faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa inna ma dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kaga wannan yarda cewa Allah ba waliyin su bane to wannan shi ne abin da ya kamata mu fahimta to ƴan uwa musulmi wannan shi ne abin da nake son na kawo a karkashin wannan sura ta suratul nahl kuma Allah ya kaddara muna ta kai karshe za mu shiga a cikin wato sura wato suratul isra kenan wanda kuma mai tahqiqin wanda littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi yana dan kawuwar bayanai daga littafin Ibn Ashur karkashin wannan wato abin nan yana dauko dubbanin da kawo farkon sura wanda shi Ibn Ashur yace sarraha al-Alusi kinan Imam al-Alusi shi ma malamin tafsiri ne wanda Ibn Ashur kinan yayi magana akan sanan anan bi annaha summiyat bi suratul Isra' an kira ta suratul isra liikhtisasiha bi dhikr al-isra ibn nabiy sallallahu alaihi wasallam domin ita kace sura ta kebanta da bayanin isra'in da aka yi da manzo sallallahu alaihi wa sallam tafiya ta dare kenan fi awwaliha a farkonta ita take banta da fadar wannan a farkonta wa sumiyat aidan bi surati bani isra'il ana kiranta da suratu bani isra'il wa fi sahih al-bukhari ya zo a cikin sahih al-bukhari an abdullahi bin mas'ud da abdullahi dan mas'ud annahu qala ya ce fi bani isra'ila wal kahfi wa maryam kina a cikin bani isra'il ne nufin fi surati zikri bani isra'il kina ita suratul isra wal kahfi da kahf da wa maryam da maryam innahunna min al-itaqil awwal an gane ko al-itaq kenan surori da daddu daga al-atiq ne wal yatawafu bil bait al-atiq wa hunna min tiladi shi ibnu abdullahi mas'ud yace suna daga cikin surori wato da suka safkara na farko kenan tun a makka kenan wa huwa min tiladi yace suna daga cikin dadaddan arziki na an gane ko in an ka ce talid tarif an gane ko tarif shine abin da yake sabo talid wanda ya jima dadadde kenan wa bidhalika tarjama lahal bukhari kamar da wannan ne buhari imam al-bukhari yayi mata tarjama da sanya mata kamar babi na sunanta kenan fi kitab at-tafsir a cikin kitab at-tafsir wa tirmidhi da cikin imam tirmidhi fi abwab at-tafsir a cikin wato babi na tafsiri wa wajhu dhalika kuma abin da yasa aka faɗi wannan annaha dhukira fiha min ahwali bani isra'il an faɗi waɗansu halaye na bani isra'il malam yuzkar fi ghairiha waɗanda ba a faɗi waɗannan halayen ba a cikin wata sura duk da yake an faɗi halayensu a waɗansu surori amma ba irin waɗannan ba malai cewa huwa istila'u qaumin uli ba'sin shadid shine waɗansu mutane masu tsananin ƙarfi za su samu iko akan su istila rinjaya ta qaumin waɗansu mutane uli ba'sin masu tsananin ƙarfi al-ashuriyin waɗansu ce su ne ashuriyin alaihim akan bani isra'ila sun mastila a ƙaumin akharin sannan waɗansu mutane za su samu iko kuma akan su wa humur rum su ne rum alaihim kenan za su samu iko akan bani isra'il wato samma aibin suratu subhana ana kiranta suratu subhana li'annaha ftatahat bi hadhihi kalima dan ta bude da wannan kalima an gane ko to suratu subhana sai an samu nassin da ya tabbatar da ita ko wani na ya cira wata kalima ya sanya ta to wannan sai da zuntu suna ne ijtihadi ba suna ne tawqifi ba malin yace to wa basairu dhawi tamyiz kenan unzur yace ka dubi tafsirul alusi tafsiri na imam al-alusi wa basairu dhawi tamyiz kenan nan ina ganin mai tahqiqin littafin da yake magana da wani littafi da ake kira basairu dhawi tamyiz na fairuz al-abadi littafi ne babba game da ulumul qur'an yana kawo bayanai masu fadi game da al-qur'ani wa tahrir wa tanwir kuma yace ka sake dubawa cikin at-tahrir wa tanwir wannan littafi da malam yayi bayani akai wannan shine dai abin da ya kawo farkon wato wannan sura sannan kuma abin da kamata mu gane a karkashin wannan shine cewa sunayen wato ilimin tafsiri farko a riwaya ya fara sannan ya zama to ilimi da an ka fitar da shi shi yasa kenan da malaman hadisi na farko zaka iske su kuma malaman tafsiri ne an gane ko dalili kuma cikin sahihul bari akwai babu tafsir in ka diba cikin muslim akwai babu tafsir in ka diba cikin sauran littafai duka zaka kitabun tafsir kitabun tafsir galibi inda suka keɓance bayani na tafsiri wannan na farko kenan to kaga ashe malaman hadisi na farko suna naqdir riwaya kuma suna kawo ta a matsayin hadisi wato wanda ya fassara wata aya ko daga manzon sallallahu alaihi wa sallam ko daga sahabbai daga bayanin ilimin tafsiri ya samu wato istiqlali kenan da haka mutum zai tattara riwayoyin da suka yi bayanin tafsiri da ulumul qur'an a cikin littafin hadisi yayi bincike don ya gano wannan kuma akwai littafi wanda yana da muhimmanci mausu a tafsiri bil ma'thur wadda ustadu doktor musa'id tayyar ya shugabanta professor na tafsiri kenan tana da muhimmanci kwarai wajen kawo athar game da tafsirin alkur'ani mai girma dalibin ilimi zai iya bincikar wannan kuma akwai littafi tafsiri na ibn jarir tabari shi ma yana da muhimmanci akwai tahqiqi na malamai wanda suka yi tahqiqin sa akwai tahqiqi na Ahmad Shakir da tahqiqi na Sheikh Ahmad Shakir da kuma Sheikh Mahmud Shakir da kuma tahqiqi na Abdullah bin Muhsin turki shugaban majalisar malamai ta duniya da kuma tahqiqi na Ustaz Dr. Hikmat Bashir professor na tafsiri da ke jami'ar Madina wanda kuma shi bai karasa ba yana nan ga yi mu fatan Allah ya bashi ikon ya wato karasa shi da haka dai yana da kyau da kuma Ibn Kathir sahih Ibn Kathir tahqiqi na Sheikh Mustafa Al-Adawi da kuma ta tahqiqi da waɗansu malamai suka yi suka bi shi akan suka tafi akan ahkam da Sheikh Nasiruddin Al-Albani da sauransu dai waɗanda a farikin da kake son kai fassara da su ka tabbatar da sun inganta kuma sannan kai kuma akwai littafin shi Ustaz Dr. Hikmat Bashir As-Sahih Al-Masbur min At-Tafsir bil Ma'thur waɗannan littattafai ne suna da muhimmanci kwarai da gaske a ce ɗalibin ilimi ya same su ko an yi maktaba a gari saboda muna buƙatar maktabobi waɗanda ɗaliban ilimi da malaman masu da'awa da malaman masu zuwa suna yin hutubobi su rinka samun waɗannan littattafan suna amfana da su in ma ba su da kuɗin da za su sai waɗannan littattafan to ya kamata ɗaliban ilimi su wato ladamtu da wannan wallahu ta'ala a'lam to yan uwa musulmi kinan mas'alar mu ta farko a cikin suratul isra za mu fara ne a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha domin shine kawo aya da take akan jerin wato ayoyin alqur'ani kenan a tsakankanin waɗannan littattafan guda biyu da muke karatu wato mas'ala ta farko mas'ala ta 572 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya aka Allah ya ce bi abdihi kenan subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga wanda yayi isra'i da bawansa walam yaqul bi nabiyhi alhali kuma Allah bai ce da annabinsa ba aw bi rasulihi ko da manzonsa aw bi habibihi ko masoyinsa an gane ko aw bi sifaihi ko da sifofinsa an gane ko ma'ana ya kawo biyu ba ɗaya ba ya ce bi nabiyhi wa rasulihi shi sifaihi asalin shi sifatai ne na lahu sai aka ce sifataihi an shafi nunun lil idafa wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka malai yace ma annal maqsud min zalika al isra tare da abin da kuma daga cikin wato maksudi ko kuma burin wannan isra'i ta'zimuhu girmama shi wa tabjiluhu da kuma girmama shi tabjil shine ta'zim girmamawa wato da daukaka kenan daukakawa na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam yace kulna zamu ce abin da yasa ba a faɗi waɗannan ba inna ma sammahu abdan abin da yasa Allah ya kira shi bawa fi arfa'i maqamatihi mafi wato ɗaukakan matsayinsa wa ajallihi da mafi kuma daraja daga cikin wato ɗaukakarsa wa huwa hadha shine wannan wa qawluhu fadarsa fa auha ila abdihi ma auha sai wahayi zuwa ga bawansa a cikin suratul an-najm kenan yayi shi jibril yayi wahayi zuwa ga bawan Allah tun da nan ana zancen Jibrilu na ba an nufin Jibrilu ya yi wahayi zuwa ga bawan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bawan sani na abdihi dabiri na kuma zuwa ga Allah malai ce to kai la yaghlatu fihi ummatuhu kad dan ka al'umma manzo sallallahu alaihi wa sallam ta bace wa tadilla bihi ta bace an gane ko da wannan kama dallat ummatul masihu bihi kamar yadda al'umma ta masihu ta bace da shi fada'athu ilahan ta kira shi abin bauta kina sai ce abdihi dan a gane bawan Allah ne inda bai kawo shi ba tana yiwa mutane su yi mummunan fahimta shine mara yake sun yace wa qila wadansu malamai suka ce a'a kai la yatatarraqu ilayhi al-ujub wal kibar dan saboda mamakar da kai da kuma girman kai kada ya shafi manzo sallallahu alaihi wa sallam to duk da yake wannan ba zai shafe shi ba sai dai ayi tunanin al'umma su waɗanda Allah ya ba ilimi malamai sanin addini kada su yi girman kai wanda kuma zaka iske ɗaliban ilimi da malamai kuma mu ce galibi dai wajen ɗaliban ilimi domin malamai waɗanda suka wato karantu galibi ba ka samun su da girman kai da kaga mutum da girman kai galibi ilimin nashi akwai wato rauni da gare shi ko kuma ba a aiki da ilimin to wannan shi yasa sai ce bi abdihi da bawansa an gane ko wannan shine abinda malam da ya kawo don a nuna cewa babban matsayi shine bawa dama kowa bawan Allah ne kada a sa tsammanin shi manzo sallallahu alaihi wa sallam za a bauta mishi yana da daraja da kima amma ba za a kai shi matsayin Allah ba an gane ko kamar da kuma Allah faɗa wa dukkan annabawa za su yi wannan ba ma kana li basharin an yu'tiya Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab ko bima kuntum ta'lamuna al-kitaba aw taqra'a wa bima kuntum tadrusun to wannan shine abin da dai malam ya kawo kafin mu ƙara gaba za mu ƙara mas'ala ɗaya shine cewa da Allah ce bi abdihi wasu ka ce an yi isra'i ne da ruhi na manzo sallallahu alaihi wasallam an yi isra'i da mi'raji da shi kenan wasu ka ce a'a wato an yi isra'iliya da shi wato yana cikin bacci kenan ruhin shi ne ya ji amma shi jikin bai ji ba Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimahullahu jami'a al-muslimin yace wannan magana tana da rauni dan ya ce bi abdihi da bawansa in kuma aka ce bawa to ga jiki ga rai su ne ake hadawa bai ce bi ruhihi ba bai ce bi jasadihi ba bai ce bi jasadi abdihi ba bai ce bi ruhi abdihi sai ce bi abdihi a bawan gaba daya kuma wanda shi ne zance wato wanda yake a zahiri kuma shi ne zance wanda ya dace a yi aiki da shi wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba mas'ala ta 572 malam yace fa in qila idan anka ce al-isra'u yin tafiya ta kalma ta isra'i la yakunu illa bil layli ba a yinsa sai da daddare fa ma fa'idatu dhikri layl menene amfanin a ambaci kalma ta dare kuma a ce asra bi abdihi tunda an ce asra yayi tafiyar dare to kaga bil layli ba a bukata sai an kara shi al'arabce ƙulna za mu ce fa'idatuhu abin da yasa an kamance shi annahu zukira munakkaran an ambaci kalima ta isra'i munakkaran abin da an kira an ambaci kalima ta lailan ta dare munakkaran ta zo da kira babu alif walla li yadulla ala qasri zaman dan ta nuna abu ne wanda yake bayyawa alladhi kana fihi al-isra' wa ruju' wanda shine isra'i da dawowa an gane ko wa ruju'u da dawowa duka gaba ɗaya ma annahu kana min makkata ila baitul maqdis tare da cewa ya kasance daga makka zuwa baitul maqdis masirata 40 laila sai an yi tafiya kwana 40 wa zalika malam yace to abin da sa anka kawo shi na kira li anna tankira yadullu ala al ba'diyya domin an ka abu na kira na nufin sashi kina an nakira ta'ti lit tab'id cikin daga cikin ma'anonin da take dauka malam yace wa yu'ayyiduhu abin da ke karfafa wannan ra'ayi qira'at abdullah ibn qira'at abdullah kinan qira'at abdullah galibi an ce abdullah aka shafi abdullah ibn mas'ud ake nufi wa Hudhaifa da Hudhaifa ibn al-Yaman kenan ɗaya daga cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam tunda an ce Hudhaifa akwai sahabbai masu yawa amma nan ya kawo shi Hudhaifa to tana yawa ne mu dauki Hudhaifa ibn al-Yaman amma ba dole bane sai shi yace to min al-layl sun karanta da min al-layl kenan subhanalladhi asra bi 'abdihi min al-layl sashen dare kenan kenan sai zaman to lailan tana nuna sashi ake nufi ai ba'd al-layl sashen dare ka qaulihi ta'ala kamar irin yadda Allah ya ce wa min al-layl daga sashen dare fatahajjad bihi nafilatan laka ka tashi kai sallata wato dare daga tahajjada ne asalin wato bacci an gane ko amma sai aka ce tahajjada kinan ya bar bacci ya daina bacci an gane ko kamar ta'assama ya guji wato mi ya guji yin zunubi al-ithmu zunubi to yace to fa innahu amara bil qiyami Allah yayi umurni da tsayuwa fi ba'dhi a cikin sashi kinan da yace tamkar irin wannan bayanin rufin qira'a shadza ba a ayyar rufin irin wannan ma'ana domin shi wa min al-layli a can qira'a ce mutawatira ya kamata ɗaliban ilimi su fahimci wannan to wannan yake nuna cewa nakira tana iya ɗaukan ma'anoni daban-daban tana iya zakkuwa ta nuna sashe abu ake nufi kuma tana iya zakkuwa litta azimi don ta nuna girman abu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa kaga kace min zakarin wani irin namiji na daban girmamawa kenan wa unsa da wata irin mace ta daban to wanda daga gare su ne dukkan mutane suka wato fito sannan kuma nakira tana iya zakkuwa littanwi'i ta nuna nau'i nau'i to inda Allah subhanahu wataala ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba mun karanta wannan a mas'ala wato daga cikin mas'alolin da muka karanta a cikin suratul abin nan a cikin suratul nahli a mas'ala ta wato kenan 567 cewa hayatun tayyiba sun fassara ta da abin da ake nufi wadatar zuci wasu ka ce arziki na halatta wasu ka ce a a rufin arziki duk yini a baka arzikin wannan yinin shine risku yomin biyomin wasu ka ce a baka dacewa zuwa ga da'a wasu ka ce a baka jin daɗin da'a a sauƙaƙa maka ita wasu ka ce a baka yarda da abin da Allah ya kaddara wasu ka ce a baka rayuwa kyakkyawa a cikin kabari wasu kuma suka ce a baka rayuwa kyakkyawa a ranar lahira an gane ko sai malam ya zabi cewa rayuwar duniya ake nufi a'a annakira hona litanwi duk ta shafi su dukkan su zaka yi rayuwa mai kyau ka samu wadatar zuci ka samu da'ar Allah ka samu menene ka samu rayuwa cikin kabari komai Allah zai baka nan sai ta zama to annakiratu litanwiya ba guda ake nufi ba inda mun dauke ta ba litanwi'i ba sai mu rin jayar da wata ma'ana akan wata ma'ana wannan shine abin da zamu iya cewa a karkashin wato wannan sai mu je zuwa mas'ala ta gaba mas'ala ta 574 malam yace fa in kila idan aka ce ayyu hikmatin wace hikima akwai fi naqlihi sallallahu alaihi wasallam da aka dauki manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam min makkata daga makka ila baitul maqdis zuwa ga baitul maqdis thumma al thumma al-uruj sannan kuma aka dauki mi'raji da shi aka daukar da shi bihi da shi min baitul maqdis daga baitul maqdis ila samai zuwa ga sama wa halla araja bihi min makkata shi me yasa Allah bai dauke shi ba daga makka yayi sama da shi ila samai zuwa ga sama duf'atan wahida lokaci daya malam yace kulna zamu ce li anna baitul maqdis domin shi baitul maqdis wancan wato masallaci mai alfarma da yake kasar Falastin a yanzu wanda yana hannun wato Yahudawa makiyan Allah muna fatan Allah ya yanto shi gare su mahsharul khalaiq nan ne za a tara halittu to tun nan ne za a tara halittu fa arada Allah ta'ala sai Allah ya so an ya ta'aha qadamuhu wato duga dugan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam masu albarka su taki wannan wuri liyas wato liyas hala domin ya yi sauƙi ala ummati ga al'ummar sayo malkiyama a ranar tashin alkiyama wuqufuhum alaiha su tsayo akanta bi barakatin bi barakati asari qadamihi saboda albarkar dugadugan shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam to wannan shine wannan su malamai suka ce to saboda wato samu wannan albarka athani na biyu anna baitul maqdis shi baitul maqdis majma'ul arwah al anbiya'i nan ne ake tara rayukan annabawa alaihi salatu wassalam wato tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi an gane ko fa arada Allah sai Allah ya so ta'ala madaukakin sarki an yusharrifahu ya ɗaukaka manzonsa ya girmama shi bi ziyaratihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai hijira a wannan wuri to cewa wannan wuri nan ne ake tara wato annabawa rayukan annabawa yana buƙatar dalili cewa nan za a tara halittu wasu nasu suna iya bada cewa za a bada wannan amma dai cewa nan za a tara annabawa rayukan annabawa ne na bukatar dalili kuma ko an ce an tara su ba shi ke nuna a lokacin da Allah yake da bukatar tara su domin za ku ga cikin hadisi na Isra'i da Miraji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je can sama ya haɗu da annabawa kuma an nuna rayukan bayan Allah nagari suna sama to kidan wannan yana nuna cewa sai dai in wata tarawa ce ko da ma ya inganta wato ta daban in akwai wata bukata a haka الثالث wasu malamai suka bada amsa ta uku an gane ko ta abin da yasa an kai Isra'il shi sannan an kai Mi'raji sallallahu alaihi wasallam annahu asra bihi Allah yayi Isra'il shi ila al-Baitul Maqdis zuwa ga Baitul Maqdis li yushahida min ahwalihi ahwalihi domin ya gani halayen da wannan wuri yake wa sifatihi da sifofinsa ma yukhbiru bihi ma yukhbiru bihi kuffara makkata abinda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ba mutanen makka labari sabihata tilka laila safiyar wannan dare fayadulluhum ikhbaruhu bidhalika sai ya nuna mutanen maka cewa labarin da shi manzo sallallahu alaihi wa sallam ya basu mutabiqan limara au ya dace ya zo daidai da abin da suka gani wa shahadu kuma suka shaida ala sidqihi akan gaskiyarsa fi hadithil isra a cikin labari na isra'i to wannan kinan in ya bada wadannan labarai tana yiwa su gaskata ga wanda ya saba zuwa domin an tambayi wanda ya taba zuwa zai iya cewa eh haka nan ne to da yake wannan akwai shi amma dama da yake ba su ne imani ko ya faɗa za su karyata musamman abu ne wanda an yi shi cikin takaitaccen lokaci kuma wannan ba shi ke nuna ba suna iya cewa ai ba shi labari ne aka yi to amma dai malamai suna kawo irin waɗannan hujjoji da dalilai saboda suna ƙarfafa juna wannan shine abin da ya kamata mu gane to ƴan uwa musulmi kafin abin nan ya kamata mu dan ƙara wani bayani saboda lokacin da muke ciki waɗansu suna inkarin mi'raji da aka yi da manzo sallallahu alaihi wasallama sai su ce to an ce an yi mi'raji da shi isra'i dai qur'ani ya bada labari amma mi'raji to ai qur'ani bai bada labarin shi ba an gane ko gashi kuma qur'ani ya ce wa ma ja'alna ar-ru'ya allati arinaka illa fitnatan lin-nas wa shajaratal mal'unata fil qur'an shajaratu zaqum ita ce shajaratul mal'una wadda an ka la'anta ba an rufe Allah an ce ta ba waɗanda ke amfani da su da ita ake la'anta su ma'ana wuri ne icce ne wanda na alamar la'ana ta Allah tunda icce mai da taklifi inna shajaratul zaqum da Allah ya ba labari ta'amul athim kal muhl yaghli fil butun kuma ce inna shajaratun takhruju fi asl al jahim kina inda bai je ba a can sama da ba zai gano wato waɗannan abubuwa ba na wuta da abin da ya kamata haka ya kamata mu fahimci wannan to sannan kuma bayan wannan mi'raji sai su ce wai an ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yazo yayi sallah da annabawa sannan je sama ya iske su to ya an kai haka sai ya ce a'a haduwar su daban kuma can ta kasa daban ta sama daban domin Allah yana da iko ko a nan duniya za ku iya haɗuwa da wani da mutum wani wuri kuma ku tashi lokaci guda kuma ya riga ka kuma ba ma cikin qur hadisin babu ma inda an kuro shi ya fara tafiya kafin su kaga wannan babu wani dalili akai to ko ma ku tare suka tafi wani na iya rigan wani tunda al inna Allah ala kulli shay'in qadir sai kuma su kawo wata shubha cewa ai an ce an yi mi'raji da shi to ai mi'rajin da anka ce an yi da shi misali an ce yayi sallah da annabawa sannan kuma can ya je sama kuma sai ya je ya karbo sallah to me ya dalili akan wannan kaga wannan ma shi ma suna son su mi su ƙaryatar da wato nasoshi sai a ce musu a'a ba haka nan bane da aka ce ya yi sallah da annaba dama kafin ma a yi isra'in ma ai akwai sallah malamai sun yarda da akwai sallah amma wajabcinta ga al'umma shine a wannan lokaci ba a wajabta ta ba an gane ko kenan sai ji ya karɓo wajabcinta yin sallah daban karɓo wajabcinta daban ya kamata a fahimci wannan don suna wasa da hankalin mutane a lokacin da suke so su karyatar da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam musamman kuma turawa suna son irin waɗannan aqidu su yadu saboda a ruguza addinin musulunci Allah kai mu da kariya da sharrin su abu na gaba wanda ya kamata mu ƙara ƙarƙashin wannan mas'ala da an ka ce mi'raji kalma ce wadda tana nuna mu'jiza ta alqur'ani duk lokacin da Allah zai nuna abu yayi sama sai ya ce araja an gane ko ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu wato 50 alf sana kaga da ta'aruju an gane ko sannan Allah subhanahu wataala ce walau fatahna alaihim babu min as-sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukirat absaruna ko sukirat absaruna wata qira'a kaga fadhallu fihi sai ya'rujun sannan yace ya alimu ma yalidu fil ardi yace wa ma ya'ruju fiha ya'ruju kaga ya'ruju sai da manto abinda duk za a siffanta tafiyarsa an gane ko wato abin nan abinda duk za a siffanta tafiyarsa zuwa ga sama sai ya zama to an kawo kalima ta mi'raj to me yasa qur'ani yake amfani da wannan bai ce yazhabu ila sama'i ba yake tafiya zuwa ga sama ko yartafi'u ila sama'i yake wato hauhawa zuwa ga sama amma ko ina suka ya kawo wato ya'ruju ya'ruju ya'ruju to malaman da suke wato bayanin mu'jiza ta alqur'ani an gane ko da yace ya'lamu ma yaliju fil ardi وما يخرج منها وما ينزل من السماء عفوا آية وما يعرج فيها shine ayat cikin suratul hadid kada kasance mun yi kuskure wato ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha to me yasa ke amfani da wannan sai malamai suke cewa wato asalin tashi daga ƙasa zuwa sama yana buƙatar ba a iya tafiya kai tsaye dole sai ana tafiya ana dan karkatawa domin al'a'arji shine karkatacce wato tafiya sama ba wani abun da an kalita wanda zai tashi sama haka kai tsaye ba tare da in yayi nisa ba yana karkata yana tafiya haka yana haka kenan tafiyar mala'iku zuwa sama da tafiyar abubuwa a sama dole idan ana tafiyar nan sai ana dan yin kwana ana yi haka ana yi haka ake ƙara tafiya sama to wannan yake nuna mu'jiza ta alqur'ani shi yasa jirgin sama baya tashi kai tsaye lokaci daya idan ya daga zaka ga sai ya fara yin haka ya fara yin haka ya fara yin haka sannan yake zuwa sama wannan mu'jiza ce ta qur'ani wanda alqur'ani ya bada labarin ta to yan uwa musulmi ana nuna mini lokaci ya matso nan ya kamata mu dakanta sai darasinmu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko da dama za mu zo mu dora akan abin a inda muka tsaya abin da muka faɗa da mun tori da Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh